والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da sauraronmu daga wannan gidan TV na Sunna TV a cikin wannan tafsiri namu na watan Ramadan na shekarar 1446 wanda yau azumi 23 ne yau azumi 23 sannan shine majalisinmu na 20 ne ko ko na 19 na goma sha tara wani shi ne majalisinmu na goma sha tara a wannan tafsiri na safiya na mata daga wannan masallaci na al'afat da ke cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya jiya mun fara mun kammala suratul kiyama a suratul insan ko mun gaba suratul insan mun shiga suratul mursalat wanda a suratul mursalat mun ɗanyi nisa mun yi kusan aya goma sha sha biyar ko mun yi aya goma sha biyar wai fa'izan nujumu tumisat wai idan sama'u furijat wai idan jibalu nusibat wai idan rusulu uqitat li ayi yawmin ujjilat li yawmin fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailu yawma idhin lil mukaththibin wannan su ne ayoyin da muka gama jiya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idhil lil mukaththibin na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين
wannan shirin inda zamu tashi yau amma a jiya mun yi wailun yawma idin lil mukazzibin guda daya muka ce wailun yawma idin lil mukazzibin zata maimaito a wannan suran da yawa akwai ka'ida ta masu ilimin balaga abinda suke ce masa التكرار قد يكون من الركاكة ومن البعد عن البلاغة yawan maimaita abu a cikin magana kai ta yawan maimaita abu guda daya kana yawan maimaita shi yana sa ilimin balaga ya zama wani iri marar kan gado shi da suke ci masa rakaka ba a so kai ta maimaita abu sai da suka ce idan akwai guri idza kana fi mawdi'in yahsunu fihi kana dhalika min albalagha in kuma yawan maimaita abu yayyawa a gurin da kowane paragraph ɗinsa daban ne kuma ana bukata a ja hankali ko a tsoratar ko kuma a kwadaitar to wannan sunansa shi ma albalagha almula'ima balagan da ta dace ta yi kyau kenan akwai maimaita abin da zai zama na kaman ƙarawa abin muni ne akwai kuma abin da sunansa shi ma a balaga in ana yawan maimaita shi ƙarawa abin kyau ne da haske da kuma zaƙin fada wannan shine wanda ubangiji ya mana aka yi ta maimaita wailun yawma idhil lil mukazzibin kowace gaba zaka samu gaba ce da ya dace a fade ta a kuma irin halin da ake hali na siyaki na sura na wannan sura din shi yasa Allah subhanahu wataala a gaban mu nan bayan ya gama magana da cewa za a tara mutane yawmul fasl rana ta rabewa ranar raba garjama yan wuta da yan aljanna to sai ana fadakar da su kafiran nan a wannan hadaka kafin hadakar fa an halak an halakar da mutane da yawa akwai mutane da yawa da aka halakar kafin su saboda haka su ba za su gagari Allah ba sai Allah subhanahu wataala ke cewa alam nuhlikil awwalin ba mu ne muka halakar da wayanda suka zo can bayanku suka karyata ayoyinmu suka karyata annabawanmu na daga al'umman da ta gabata tun daga annabi adam har zuwa kai wajenka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan tsakanin mun halakar da al'umma da yawa saboda sun ƙi bin mu kamar mutanen annabi nuhu kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen annabi saleh kamar mutanen annabi musa waɗanda aka turo musu azaba alamun hilkil awwali ba mu halakar da na farko ba thumma nutbi'uhumul akhiri sannan kuma mu masu halakar da na ƙarshe ne ma ay nulhiqu bihim fil azabi wal halaki za mu ma za mu yadda muka halakar da na farko ma halakar da na ƙarshen su ma ta bangaren a halakar da su a azabtar da su kamar yadda aka halakar da yan baya a turo musu bala'i daga sama da sauran abubuwa na azaba da ubangiji yake turowa waɗanda suka ƙaryata Allah subhanahu wata'ala fa nuhliku jami'an kama ahlakna man qablahu sai zamu ya halaka zamu halakar da kowa kamar yadda muka halakar da waɗanda suka zo kafin su muka kuma tserar da muminai kazalika nunjil mu'minin Allah ya ce kazalika naf'alu bil mujrimin haka muke yi wa mutanen banza mu halakar da su wa nunjil mu'minin sannan kuma mu tserar da muminai ubangiji kenan a guri guda za a saukar da azaba amma sai a halakar da kafirai mumini kuma ba za ta same shi ba Allah ya kawar da su da kuma ubangiji ya umarci mumine ya ce ku koma waje kaza su saboda girman kan kafirai ba za su bi ku ba sai su gibi sai a halakar da su kamar annabi nuhu aka ce ku shiga jirgi ya sassaka katon jirgi aka shiga masu girman kai suka ki shiga jirgi ubangiji ya halakar da su da ruwa Allah ce kazalika naf'alu bil mujrimin haka muke aikatawa kowane mujrimi mutumin banza wailun yawma idin lil mukaththibin a ranar da zamu yi irin wannan halakarwa kun ga kowace wailun yawma idin lil mukaththibin tana da fassara akan gabanta a ranar da zamu yi wannan halakarwa wannan halakarwa din a wannan ranar wailun azaba da halaka da tabewa lil mukaththibin ta tabbata ga wayannan wayanda suka ƙaryata ranar tashin alkiyama za su haɗu da azabarsu mai tsanani Allah subhanahu wataala yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin in girman kai kuke ji da shi ba mu ne muka halicce ku daga ma'in Allah rama mai fasara ma'in guda daya ruwa daya ba mahin walakantacce abinda ya sa da tambaye ka kai dokta ne a bincikenku da ruwa ɗaya aka halici don adam ko ruwa biyu ruwa ɗaya kwana ku ruwa ɗaya ne fertilization da waye da waye yawwa amma dai akwai daga wani bangare za a samu wani ruwa daga wani bangare a samu wani ruwa daga wani bangare sannan ya sadu su zama guda ɗaya ba to kenan nan shi zai zama abin da ake nufi kenan zai zama min ma'in mahin ruwan can da can za a hada ya zama daya faja'alnahu fi qararin makinin sai mu saka shi a cikin mahaifa da za ta bashi kariya to akwai a bincike na science na musulunci amma na can baya a bincike na science wasu suka ce kawai da ruwa ɗaya ake halittar mace ake halittar mutum babu na namiji kwata-kwata babu na mace kawai na namiji ne kadai za a ɗauka mahaifan mace kawai shi gurin ajiya ne da kiyaye yaro da renonsa har a fito da shi kamar yadda in ya fito ma ita za ta rene shi a hannunta suka ce kawai ruwa ɗaya ne saboda Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in wahidin mahinin kenan daga ruwa guda ɗaya to amma wannan ayoyin Qur'ani da yawa sun ba su yi supporting din maganar ba duk da cewa in ka kalli nassin haka yake shi yasa Imam Qurtubi yake cewa man zahaba qaumun min al-awaili wasu mutane a can baya sun tafi ila annal janina cewa shi yaro inna ma yakunu min ma'ir rajuli wahdahu daga ruwan namiji ne kadai wa yatarabba fi rahimil um abinda yake a cikin mahaifiya kawai idan sperm din maniyin namiji ya shiga cikin mahaifar mace to wannan kawai ajiyansa ake yi wa yastamiddu min ad-dami ya koma jini ya koma abin da zai koma so kafa dalili da wannan ayar alam nakhluqukum min ma'in mahin daga ruwa guda daya walakantacce faj'alnahu fi qararin makin sannan muka saka shi a gurin zama wanda zai bashi kariya mursalat kenan ayar mata sunantul mursalat aya ta 21 suka ƙara dalili suka ƙara kafa dalili da fadin Allah madaukin sarki summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin kaga wannan ma ya karfafa musu daga ruwa guda ɗaya kenan suka ƙara kafa dalili a suratul qiyama da muka wuce aya din alam yaku nutfatan min maniyin yumna wai da baku zama baku kasance da mani nut- mani ba digon mani daga maniyin yumnan da ake zubawa a cikin abin nan mahaifar mace kaga ba a ce a da na namiji ba wannan ayar duk tana nuna maniyyi guda ɗaya ake halittar mutum da shi fadalla ala annal khalqa min ma'in wahidi sai a karatun su suka suka gano cewa ai ruwa ɗaya ne babu ruwan mace ibn ibn ibn ibn imam al-qurtubi yake cewa sahihu magana mafi inganci annal khalqa lalle halittar mutum inna ma yakunu min ma'in rajuli wal mar'a daga ruwan namiji ne da mace saboda me saboda fadin Allah madawakin sarki ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin alaramma wa unza daga biyu aka halice ku min dhakarin ma azzakar da ma al'unza ruwan mace da ruwan namiji kowanne za a ɗebi kaɗan kaɗan wannan ita ce ayar da ta fito abun fili cewa min zakarin wa unsa ne fa innaha tanussu wannan nassi ta faɗa ruwan namiji da ruwan mace ce wala yahtamilu tawil babu wani magana wani tawili da kuma faɗin Allah madaukakin sarki khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wat tara'ibi an halicci mutum ne da ruwa mai tunkuda wanda yake fitowa daga aslabur rijal wa tara'ibun nisa' sulf na maza da kuma kafada ko gadon baya ko menene tara'ib yadda suka yi ta kai ka wajen fassarar tara'ib na mace kenan daga wani abu na kaso na namiji da kaso na mace da shi aka halitta wanda waccan shekara mun tattauna kan matsala din a gurguje yakhluqu min bayni sulbi yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib kaga aka ce as-sulb da kuma tara'ib kenan hadin gwiwa ne ake yi a samu a samu ya a samu halitta amma mahtajju bihi amma dalilin da suka kafa na wannan aya da take gaban mu akthar min anna Allah ta'ala dhakara khalqal ins min ma'id was sulalati wan nutfati wa lam yasifha ila ahad al abawayn dun al akhar kawai a fadi ɗaya ne kawai a fadin uba ne kawai aka ce za a yi aiki da maniyinsa banda mata fadalla ala anna al-ma'a wa sulalata lahuma wan nutfatu minhuma bi dalalati ma dhakarna yace sai wancan dalilan da muka kawo yake nuna a da duka guda biyu ne ake yi bi anna al-mar'ata kama yumni ar-rajul wa an dhalika yakunu ash-shaba wa anna al-mar'ata tam- tumni kama yumni ar-rajul hadisi ya tabbatar mana yadda mace yadda namiji yake da mani haka ita ma mace take da shi har ma annabi ya nuna mana wa min zalika yakunu shabahu tanan ne ma ake samun yaro yayi kama da uwarsa ko yayi kama da ubansa idan ruwan namiji ya riga sai zama da kama da aka samu ai da to sai zama zai yi kama da ubansa in na mace ce riga aka samu ai da sai ya kama da mahaifiyarsa wannan science ne annabi duk ya karantar da mu wanda da Allah bincike na yanzu wanda a bincike na yanzu shi din ma hakan ne muna da xx da yy ko ko x ɗaya ne da y ɗaya x ɗaya ko yawwa mata xx maza xy so da lokacin da crossing din aka ɗauki x a nan can ma ya zama da x aka samu sai a samu min sai a samu mace ko in aka samu x a nan wancan kuma ta ba da y sai a samu namiji ko eh yawa to ta nan kuma da nan ake samun to sai kuma shi- ita kuma shari'a ta nuna mana wanne ne kuma yake riga na wani zuwa ga bangaren yanzu nan ga bangaren samun mace ga bangaren samun namiji to sai kuma bangaren kama da uwa ko kama da uba wanne yake riga wani zuwa duk wanda ya riga zuwa daga kamannin uwar ta fi yaw- ya fi yawa ko kamannin uba ko ya zama na kamanni ta sifa ko ya zama na kamanni na ɗabi'u dan wani zaka samu har muryansa muryan uwa ne har tafiyansa tafiya na uba ne ko na uba har kalan to wani sai ka samu ɗabi'un ya ɗauka wani ya ɗauki wani kuma za ka samu 50-50 in ka kalli hancin ka duba da kyau sai ka ga uwar ne in ka ƙara ƙurawa a kan hancin da ka ci gaba da kallo sai ga kai ya yi akwai uba uban kaɗan fa in ka kalli idon sai ka ga ɗan fitowar idon na uban ne in ka ƙura da kyau sai ka ga ai kuma farinsa na uwar ne haka allah yake dama yake ganin dama ya abin da ya ga dama duke da wannan hadisi na annabi da ya nuna mana abin da ya sa na kawo wannan shine duk wani bincike na science ko na meye in ya ci karo da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su da ayoyin qur'ani zaka ajiye wancan bincike din ko da kuma shi su suka gamsu da shi ka dauki abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu alin hawa in huwa illa wahyun yuha alam nakhluqukum min ma'in mahin wa muhalicce ku daga wani ruwa walakantacce ba ila kadarin ma'alum zuwa lokacin aihuwa wasu suka ce kadarin ma'alum zuwa wata shida ko kuma wata tara ila kadarin ma'alum har lokacin za a fito da shi yaro jariri faƙadarna fanimal ƙadirun ana karanta shi faƙadarna da kuma faƙadarna fanimal ƙadirun mu ne faƙadarna ala kalkin nutfati insanan wa taswi- insanan wa taswiri mu ne muka ƙaddara shi wannan ɗigon bane ɗin ya zama mutum halittacce kuma muka sawwara shi fa ni'mal qadirun ma dalla da waɗanda suke ƙaddara abin da suka ga dama ya faru ko ya zo namiji ko ya zo mace sannan a kyautata sifansa a kyautata suransa madalla da wanda yake wannan aiki din shine ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake cewa wailun yawma idhil lil mukaththibin faqadarna fa ni'mal qadirun wannan aikin ubangiji ne Allah shine yake kaddara shi yadda ya ga dama ya bi matakai kamar al- yadda Allah ya faɗa ya kyautata halittarsa kuma walaqad khalaqnal insana من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين da muka yi magana a can din nan wanda muka yi magana a baya ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fakasawna fa khalaqna al-mudghata idhaman fakasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah shine mai kyautata halitta Allah mai kyautata halitta kenan yayi mu kala kala alladhi khalaqaka fasawwaka Allah shine ya halicce kai kyautata kai daidaita ka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukaththibin lalle ran tashin alkiyama wanda wannan ma bai bai isa wa'azi a wajen su ba su shirya an halicce su daga ruwa walakantacce to ko in dai ba a shirya ba ba a girmama Allah ba azaba ran tashin alkiyama ta tabbata ga waɗannan mutanen da suka ƙaryata suka gibi wailun yawma idhin lil mukaththibin alam naj'alil arda na'am
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwatan wai bamu saka ƙasa mu muka yi inji ubangiji muka muku gata muka saka ƙasa ta zama kifatan ay wi'a'an yadhummu wa yajma'u jami'al khalqi duk wata halitta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ƙasa ta zama tattararta ahya'an in kuna raye kuna bayanta wa amwatan in kuka mutu kuna cikinta haka Allah ya muku To abin da ake so kenan in kana bayanta ka zama na kirki in kana cikin tafa nan ba ka zama na kirki kana cikin kabarinka saboda ayyukan kirkinka ayyukanka na kwarai da zama da mala'iku suna taimakonka da hira aikin kwarai ɗinka yana ziyartanka a duniya kuma ka yi haƙuri da ɗan wahalhalu kaɗan ka bi Allah ka bi Allah sosai da sosai sai rayuwarka ta yi albarka a haya'an wa amwatan Allah ya sa muku ƙasa ta zama gidanku in an mutu ma ya zama na mafakarku ɗan gudun malamai a wannan ayoyin sun fito da hukunce-hukunce da yawa rabi'a ibn abdurrahman ya yi wani istinbati mai kyau kuma malaman fikiyo sun ɗauke shi akwai matsala da masu fikiyo suke ce mata hukumun nabash annabash yanzu idan ka bar handset ɗinkan nan wannan wayar kudinta ya kai abin da in an sata za a yanke hannu mun gani kana zaune a bakin masallaci a waje bukatuwa ta kama za ka je gida kuma za ka yi wajen awa daya sai ka samu bakin jam ɗin masallaci sai ka ce kai barin ajiye sai na je na dawo sai ka ajiye kawai ka yi tafiyanka sai ɓarawo ya zo ya gani sai ya sace sai ɗauke ta ana kallo wasu suna ganin sai ɗauke kawai sa jihunsa ya tafiyansa bayan ka dawo ana ta magana kace ai mun ga wani ya ɗauka mun ɗauka tasa ne ci barawo ne aka je aka kamo shi za a yanke masa hannu ko ba za a yanke masa hannu ba yau za a yanke masa ko ba za a yanke ba me yasa yawwa saboda ba hirzi bane inji malaman fiqh ba a hirzi bane kawai za a karɓa wayan ne a ɗan mammake shi a bar shi ya tafi alƙali ne kuma zai yi wannan aikin a ɗan daka shi a razana shi kai da ka bar shi a gurin kai ma a ɗan ɗan tattangaɗe ka haka a ce baka da hankali ne baka san dukiya ubangiji ne baka ana so ka kula da ka zo ka ajiye anan alƙali in an yi wa ɓarawo kamar bulala ashirin ko talatin kai da ka bar ta kuma sai a ɗan maka ɗan goma haka irin yadda alƙali ya gani in kuma ɗan ɗauri ne alƙali zai yi ya ce kai ɓarawo bari mu ɗaure ka ka yi sati biyu to kai kuma mai kaya da kabari sai a ce ka yi koda kwana uku ne saboda baka da hankali kai mahaukaci ne to kaga irin wannan shari'an da ana yin ta za mu kula da kayanmu za mu adana kayanmu a cikin ƙasashen da na ziyarta ko da na zauna ba sai na kira suna ba akwai ƙasar da saboda doka da suke da shi suna da doka sosai idan kana da mota ko kana da mashin ka kuskura ka kada wani akan hanya daga ka kade shi sai ka ga mutum ya yi gudu ya yi fakin motarsa ya rufe motar yana gudu zai je buya shi kuma wanda aka buge in Allah ya sa zai iya tashi shi ma in ya tashi sai ka ga gudu yake yana neman inda zai buya saboda daga polis sun zo sun kama ku duk daure ku za a yi abinda za a faɗa a ce kai direba mahaukacin ina ne kake tafiya baka kula kai kuma da ka bari aka kaɗe ka mahaukacin ina ne da za ka bari a kaɗe ka za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba dole kuwa sai ya kula in aka rufe ku in abin treatment ne a yi treatment sannan sai a ga kuma me zai biyo baya bincike kuma ya nuna wane ne asalin mai laifi amma a yanzu kam dukkan ku masu laifi ne sannan wannan garin zama na a garin ban taba gani ana fada ba ban taba gani wai yau wani ya zo wai ana dakuwa wani ban taba gani ba sannan a wannan kasar ba gari ba ne ba wata kasa ce sannan a wannan kasar ka yadda ka yi sata a ce yau ga barawo to akwai matsala kuwa suka ce inda yan samu barawo to akwai matsala don sai an kusan kai shi lahira saboda wani abun abun rash abun iya kaskanci ne me zaka yi da kayan mutane ka sata kuma wallahi gari ne wanda musulman su ma basu kai kafiran garin ba karamar kasa kuma to saboda haka in ka bar shi a waje wani yazo ya dauka ba za a yanke hannu ba ina so in biyo in taho da aku a hankali har ku gane abin da nake so na fada to shikenan wannan kuma da zaka fita sai ka ce kai wannan hasadin ne za ta zo min kaya sai ka je ka kai ta gidanka a gidan ma ka bude daki a dakin ma ka bude durowa ka sa durowa ka rufe kofar dakin ka rufe kofar gidan ka rufe kai tafiyanka barawo ya zo ya fasa kofar farko ya fasa kofa ta biyu ya fasa durowa ya dauko waya da kudinta ya kai a yanke hannu ya fito aka ganshi ya falfala aka bi shi aka kamo shi da wannan wayan za a yanke hannunsa ko ba za a yanke ba za a yanke saboda wayar a cikin hirzi aka same ta a gurin da aka kare ta ne aka je aka ɗauko ta ya kaɓe za a yanke masa hannu to shi kenan na uku na uku sai aka yi muku rasuwa da aka yi rasuwa sai aka suturta gawan dare aka suturta gawan sai aka ce to wannan gawan ba za mu kai ta ba sai Allah ya kai mu gobe da safi sai aka zo bakin masallaci sai aka ajiye ta aka ce ta kwana a gurin ita kadai da daddare barawo ya zo ga gawa yayi lissafin likkafanin nan mai tsada aka sa wa gawan nan likkafanin nan zai kai 300 ya kunce likkafani abinsa ya bar gawa tsirara ya yi tafiyansa kun san ta'addanci ba shi da kyau ai gara ma wannan a gaban masallaci ya yi ya ɗauki likafani bayan ya yi nisa aka kamo shi za a yanke masa hannu za a yanke masa hannu ko ba za a yanke ba ba za a yanke ba saboda ba mu adana gawarmu ba gawar ba mu adana ba kayan ba mu adana ba a waje muka batta a gure a walakance sau da aka nan kawai za a masa hukuncin wancan ne a ladabtar da shi to bari mu je na hudu ina ta bada misalai ne don abin ya fito to wannan gawar da aka yi sai aka ga dare yayi magarba ta yi sai duk mutane suka ce ha wannan abin da za a yi bai dace mu batta haka ba mu kai ta kabarinta sai aka dauke ta sai aka kai ta kabari aka binne ta aka suturta ta makabarta babba wanda aka yi dan matattu barawan nan da muka fada sai ya bi ta har makabarta ya tona kabarin ya ciro likafarin sai aka kama shi za a yanke mar hannu ko ba za a yanke ba saboda me yasa mun kai ta hirzi mun kai ta hirzi kenan gurin gidanta kenan muka kai ta wannan ita ce mas'ala da ake ce mata mas'alatun nabash a mas'a fiqhu annabashu shine wanda yake zagawa makabarta da daddare ya tona kabari ya cire haƙorin makka da aka bar hajiya da shi wata hajiyan za ta mutu da haƙori a kasa cirewa ko a ce a bar mata kayanta haƙorin yana da tsada ya samu labari an kaita ya tona kabarin ya ballo haƙorin tannan ya sato ko kuma ya cire likkafani to in an kama shi a makabarta malamai suka ce za a yanke masa hannu me dalilin ku suka ce Allah ya ce alam naj'alil ardi kifata ai mun sa ƙasa ta zama wajen ma'adanar ku in kuna raye a bayanta in kuma kun mutu a cikinta to duk wanda aka sashi a cikin kabarinsa wani ya je tona kabarin to hukuncin wannan barawan a yanka a yanke hannunsa in akwai wasu ladabtarwa kuma na daban na ya walakanta rayukan ɗan adam na ba shi da imani a yi masa wannan kuma alƙali shi ya san me zai yi shi yasa imamul qurtubi yake cewa ahya'an wa amwatan istadalla bihi man qala inna an-nabash yuqta'u lalle wannan nabash za a yanke masa hannu li'anna batal al-ardi hirzun lil kafani domin cikin ƙasa cikin ƙasa makariya ce na likafanin ɗan adam da kuma jikin ɗan adam ɗin. kaga in wanda zai saci likafani za a yanke masa hannu wanda ya je kuma yanke hannun mutum fa ko yanke al'auransa ko ya cire harcensa wannan za a masa kisasi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas in ya cire harcen mamaci shi ma za a yanke nasa to wannan kuma sai a saka shi a wani layin wata mas'ala ta daban in mun ɗauka hirzi ne kuma lallai hirzi ne saboda ya yi ta'addanci wani alƙali shi zai ga mai zai yi shi sa rabi'a ibn abdurrahman yake cewa wannan ayar kam nan bash ce tuk tsau ya duhu za a yanke hannunsa aka ce me yasa ka faɗi haka ya ce saboda Allah ya ce alam na ja'alil ardu kifata alam na ja'alil ardu kifata ahya'an wa amwatan fal ardu hirzun ya ce cikin ƙasa kabari hirzi ne gurin ma'adana ce an adana mamacaccen nan a gurinsa aka je kuma aka tono shi Allah subhanahu wataala yake cewa waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata muka saka ƙasa waj'alna fiha muka sa a cikin ƙasa rawasiya duwatsu shamikhatin wanda suke kafe masu tsawo masu kuma girma mu muka saka muku wa'annan wal qafil ajra wasiya an tamida bikum kenan da kun farin Allah mai kisgwal jibala arsaha mata Allah kuma li an'amikum ana muka sa ƙasa kafaffu masu ƙarfi wanda za su rike ita ƙasa din waskainakum ma an furata sannan muka saukar muku da ruwa mai yawa alaran ma imamul qurtubi yayi wani istinbati mai kyau da wancan na tsallake ban kawo shi ba wanda ya burge ni sosai na cewa da ruwa biyu ake halittan dan adam ko ake halittan mutum Allah subhanahu wata'ala game da annabi Nuhu wajen halakar da su ya sa an yi ruwa guda biyu ne ya ce sama ki sake naki ƙasa ki sake naki me Allah ya ce
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين wannan istinbadin ya burge ni kaga sama ta sauko da nata ƙasa ta sauko da nata yace to ai kaga dole ruwa biyu ake samu a hada saboda haka sai ku yi referring to wancan abin da muka yi wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah subhanahu wataala wa asqayna wa asqaynakum ma'an ma'an furatan Allah subhanahu wataala shine ya saukar muku da ruwa mai yawa ma'an azban sa'igan ruwa mai dadi mai zaki daga sama wanda na mina sama'i ma'an tahuran kenan Allah shi ya saukar muku da ruwa mai tsarki mai dadi kenan azban afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falola tashkurun wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah subhanahu wataala ce a halaka da azaba ta tabbata ga wanda suka karyata wannan ranar kuma a ranar ne za su samu wannan azaba din na'am alaramma in talibu انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wataala yake cewa in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci wanda suka karkareta Allah subhanahu wataala suka kareta annabawan Allah suka kareta ran tashin alkiyama suna da azaba fi yawmil fasli wal jaza a ranar kiyama to nan gurin sai yana ambata mana nau'in azaban da irin walakancin da za a yi musu kafin masu shiga azaba sun karyata cewa babu azaba Allah subhanahu wataala ce in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna ku tafi ku shiga cikin azabar abinda kuke karyatawa na wutar jahannama din nan yuqalu yawmal qiyamati lil mukaththibin ran kiyama za a ga wanda suka karyata din nan siru ila nari ku tafi zuwa ga wuta allati kuntum tukadzibuna biha fid dunya wanda kuke karyata cewa babu azaba a duniya sannan sai a ce musu in taliqu ku tafi ila dhillin zuwa ga wata inuwa yarhamukallah zuwa ga wata inuwa zi salasi shu'abin wannan inuwa din tana da rassa guda uku siru ila dhillin min dukhani ku tafi zuwa ga wata inuwa amma inuwan ta masifar hayaki Allah ko a duniya ka tsare mu daga azabar wuta siru ila dhillin min dukhanin yartafi'u minan nar wanda yake tashi daga wuta wa yatasa'adu yayi ta hawhawa hatta yatasha'aba ila salati shu'ab har yayi kamar reshe guda uku kiyama da bala'i fa yayi reshe kamar guda uku wannan wutan yayi nan wannan wutan yayi nan wannan wutan yayi nan la dalilin wala yughni min al-lahabi ba wannan wutan babu wata inuwa la yudhillul mukaththibin makaratan nan ba zai musu inuwa ba wala yughni minan lahabi wannan inuwar dama ta bala'i ne ba za ta hana jin zafin wuta ba ƙara maka bala'i ma za ta yi ta azaba ce Allah ka tsare mu innaha tarmi bi shararin kal qasri wannan wutan zaka ga tana watsa sharar shine tartsatsinta tana watsa shi tarmi bi sharadin azimin yatatayaru minha yana watsuwa ka annahu qusurun aliya kai ka ce wani dogon gida ne ake zubo bala'i daga saman sa ranar tashin alkiyama kenan ka annahu jimalatun da kuma jimalatun eh jimalatun da kuma jumalatun qira'a guda biyu ka annahu jimalatun ko kuma ka annahu jumalatun sufrun kai ka ce wasu bakakken raƙuma ne bakakkirin kenan ana sifanta baka iya bakinsa na azaba ka annahu jimalatun sufur ai ka anna sharar allazi yatatayar wannan tartsatsin wutan da yake hauhawa din nan daga jahannama kai ka ce bakakken raƙuma ne Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukazzibin a wannan rana din azaba da halaka da tabewa ta tabbata ga masu karyatawa wanda suka karyata Allah suka karyata annabawan Allah suka karyata ayar Allah sannan suka karyata ranar tashin alkiyama na'am alarma sai Allah ce mai
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون Allah subhanahu wataala yake cewa hadha yawmu la yantiqun a wannan ran duk ana ta sifanta mana masifar wannan rana hadha yawmu la yantiqun ita ce ranan da a wannan ranan a wannan lokacin a wannan wajen tsayuwa na ran tashin alkiyama la yantiqun la yatakallamul mukaththibun makaritan nan ba wanda zai iya magana za a toshe bakinsa wala yu'zanu lahum fayatadhirun ba za ma a ba su dama su in suna da wani uzuri su faɗa ba la haula wala quwwata illa billah ba za a ba su uzuri a ce me uzurinka faɗi uzurinka ba kamar yadda Allah ya faɗa summa la yu'zanu lil ladina kafaru wala hum yusta'tabun a ranan kafirai ba za a ba su izini ba su ba da uzuri wala hum yusta'tabun ba za a karbi uzurin su ba ma ba za su bayar ba wani waje Allah yake cewa fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wala hum yusta'tabun wanda suka yi zalunci ba za a karbi uzurin su ba wala hum yusta ba za a ba su daman ma su ba da uzuri ba da za su samu dama su bayar ma ba za a karba ba wala hum yusta'tabun a wannan rana ke babu uzuri an gama wailun yawma idhin lil mukazzibin azaba ta tabbata ga wanda suka karyata Allah suka karyata manzon Allah suka ki bin wa'azi suka ki sauraron kira a wannan rana din wanda suka karyata gaskiya suna cikin azaba Allah ce hada yawmul fasli jama'anakum wal awwalin wannan ita ce ranan da za a raba gardama kowa zai kama gabansa hada al-yawm huwa al-yawm alladhi ya hukumu Allah ta'ala fihi bil adli bayna ibadihi ranar da Allah zai hukunci na adalci tsakanin bayinsa jama'anakum fihi duk zamu tattara ku ayyuhal mukazzibun ya ku makaryata ma'a kuffaril umamil madiya min qablikum da kafiran jiya da na shekaran jiya da na farkon duniya tare da ku na yau din nan gaba daya kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum na farko da na ƙarshe da suka saba wa Allah duk ranar za a tara soje guda domin a yi musu hisabi domin a azabtar da su fa in kana lakum kaydun fakidun a ranar an tara su sai a ce duk wanda zai iya daukan mataki ya dauka in akwai inda wanda zai iya guduwa ko yake da wata dabara ba za mu azabtar da shi ba bismillah yayi haka za a ga ya musu fa in kana lakum hilatun tatakhallasuna biha min azabin nar inda kuna da dabara da za ku gudu daga azabar wuta kamar yadda Abu Jahal yake faɗa ko Alaiha 19 yace zai iya buge goma a cikin mala'iku ko kuma ku ji da ku ji da guda tara din nan zan iya daukan mataki to fa in kana lakum kai fa in kana lakum kaidun fakidun duk wanda zai iya yana da magud inda zai gudu yayi amma ranan kam dole sai ta faru inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin lalle ranar sai ta zo kuma wallahi ba wanda zai iya guduwa ba wanda zai iya samun mafaka ba wani mai dabaran da zai tsira daga wannan abun inda ya saba wa Allah ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykum ashwadun min nar wa nuhasun fala tantasiran haka za a yi Allah subhanahu wataala zai ce ya ku taron aljanu da mutane duk wanda yake da inda zai iya guduwa yana da wata dabara yana da wata mafaka a fadin sama ko ƙasa bismillah ba wanda zai iya saboda bala'i ne za a yi ta zubo maka da shi wailun yawma idhil lil mukaththibin in kana lakum kaidun fakidun ويل يومئذ للمكذبين نعم
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون نعم إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين to sai muka dawo kan mutanen kirki kuma yanzu mun faɗi azaba da bala'i da masifa na mutanen banza to za a dawo kuma mutanen kirki wanda ba su karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sun bi annabawansu sun yi riko da Qur'ani sun nisanci duk abin da Allah yake fishi da shi sun bi duk abin da ubangiji ya kaunace shi ya so shi ya yarda da shi Allah ya ce su kuma ga makomansu innal muttaqina fi zilalin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin inuwa da kuma koramu da za su sha ruwa a ciki kaga wancan su ma zilal ne amma inuwa ne amma nasu zai salasin shu'abin eh su inuwa ce amma ta masifa la dalila wala yughni min al-lahab inuwan ba wani amfani da za ta yi musu ba za ta toshe musu kuma wannan zafin ranar ba to mumine kuma tasu mai amfani ne innal muttaqina fi zilalin wa uyun su masu tsoron Allah alladhina taqaw sakhata Allahu wa azabahu suka bi umarnin Allah suna tsoron azabar Allah da fushin Allah za su shiga ni'ima ta inuwar aljanna babu zafi babu sanyi mai cutarwa sannan kuma ga kodamu yana gudana kamar yadda Allah ya fara wa nudkhiluhum dhillan zalila za mu shigar da su inuwa mai bada mai bada mai ba su kariya Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun kwatankwacin aljanna da aka yi wa masu tsoron Allah alƙawarin za a sa su a ciki tajri min tahti al-anhar ƙoramuna gudana a cikinta ukuluha da'imun wa dhilluha suna da madawwamin abinci inuwansu ita ma madawwamiya ce tana ci haka har abadin abada cikin jin dadi yake inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un da su da matayensu suna karkashi suna cikin inuwa suna kan gadajen mulki suna kishin gide suna shakatawansu wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila haka yan aljanna suke inuwa su kusa da su take innal muttaqina fi zilalin wa uyun sallah ce me wa fawakiha mimma yashtahun akwai 'ya'yan itace duk nau'in dan itacen duniya da ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba da wanda ya zo duniya da wanda bai zo duniya ba ko duk akwai shi a cikin gidan aljanna ɗayan itace wani waje Allah ce wala hami tsairin nima ya stahun da nama ba wanda zai tarama da olsa ba masifa duniyan nan masifa duk yadda kake kwaɗayin kaza ɗin nan kana tunanin kana ce mai kwanta gobe daren gobe za a samu matsala tun ya ciki a taro maka rawan 'ya'yan itace sai ka ɗauko lemo za ka sha sai ka tuna zai ta da ulcer sai ka ɗauko abarba sai a ce maka ai ciwon sugan ka zai tashi karka sha da yawa kankana a ce katta yawa lemon tsami a ce mai olsa ka sha kayanka abinka ka gani don iyayenka ruwan sanyi mura ruwan zafi ba ita da hawan jini in kai ta shansa da yawa ac masifa fanka masifa rashin ac masifa buɗe window masifa rufe window masifa wajen da rayuwa mai daɗin rayuwar ka aihu kana da masifa baka aihu ba masifa kana aihuwan yaya wallahi ka shiga cikin fitina in baka aihu ba kuma wallahi kana cikin masifa kana kallon ce wallahi ga yayansa wallahi shi yana da su wallahi ni ko ba ni da su kullun kunci kullun damuwa ni ina zan samu irin su Professor Isa Ali Ibrahim Fantami shekara wajen goma sha biyar kenan kan ina ga ya fi sha biyar ma 20 2009 shekara nawa kenan zuwa yau eh shekara 16 2009 ya same ni a kasar Misra a Egypt masauki na ya sauka wajen kwanansa shida ko bakwai ko ne a makamancin haka akwai 'ya'yanmu 'ya'yan amini na sai su biyo mu masaukin da muka ajiye malam su rigima rigima amini na ce kai nikan yaran nan kun ishe ni kuna damuna shi kuma profesa yana tuno 'ya'yansa a najeriya ya ce shi kuma allah allah yake je a dame shi ɗin saboda wasu suna damun wani wani kuma yana allah allah yana damuwar wata yanzu ai- ta haifa da yawa sun dame ta ta yi ta zuwa gun likita don allah a tsaye da aihuwan nan a dakata haka ko wata kuma duk likitocin duniya ta je tana nema a aiho mata a aiho mata yaya to duniya duk wahala ne in dai baka bi Allah ba in ka bi Allah ne in suka wahalar da kai a baka lada in kika rasa ƴaƴan rashin ƴaƴan ubangiji ya san hikiman da ya tsara ya jarabce ki ne kika yi hakuri a baki lada in kin yi aure damuwa in baki yi aure ba fa damuwa wata wata tashi kullum addu'an miji ta ce wannan wallahi da ta san yadda mijin yake wahala yadda zaman mi- auren yake da wahala da ta haƙura ba ta yi zaman ta ce a ai ibada ne duk da wahalar zaman auren ka je ka shiga ibada kuma aure in ka mai da shi ibadan bautar Allah wallahi ba abin da ya fi shi daɗi kai dan baka mai da shi bautar Allah ba to duniya ka bi Allah shine zaman lafiyanka Allah ya ce wa fawakiha mimma yashtahun akwai 'ya'yan itace da ake sha'awa da abun sha za a ce kulu washrabu hani'an ku ci ku sha kuna nitse bima kuntum ta'malun wannan sakamakon zaman lafiyan da kuka yi a duniya na bin Allah kun bi Allah wannan ya zama sababi abu ne guda biyu aikin mu ranar tashin alkiyama sakamako da za a maka ko ya zama sababi ko ya zama badali wasu za su ce to ai aikin mutum ba shi yake kaiwa mutum aljanna ba lalle ba shi bane shi sababi ne fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa ana nufin badali ya zama na girman aikin ka ne ya saya maka aljanna ƙarya kake ba kai saba abu guda daya in har aikin ne kake kake ga zai saya maka aljanna abu guda daya in Allah ya ce ka biya shi sai ya cinye aikin duk mutanen duniya yanzu a gidanku kadai a ce wani da a cikin gidanku ana so ku biya Allah kudin numfashi da ya sha wannan iska da ya sha na shekara ashirin a biya Allah duk aikin da kuka yi na familin gaba daya ba zai kai numfashin minti goma ba ko a ce idonka ka biya kudin idon da Allah ya maka to kaga Allah zai shiga ta kai aljanna ne ba dan kayi aikin da ka sayi aljanna ba a'a wannan aikin sababi ne sababi ne na shiga aljanna kamar han kamar shiga mota sababi ne da zai kai ka inda zaka je to haka aikin shi ma hanya ce ta shiga aljanna din Allah ka sa muna cikin aljanna wa tilkal jannatu allati tilkal wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun za a za a gadar muku da aljanna saboda sababin ayyukan da kuka rika kuka aikata Allah zai ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya inna kadhalika najzil musinin aya ta gaba kamar haka Allah ya ce muke saka wa mutanen kirki duk mutumin da ya kirki za a saka masa lillazina ahsanul husna wa ziyada lillazina ahsanu alhusna wanda suka yi aikin kware za a ba su mai kyau inna kadhalika najzil muhsinina kamar haka muke sakawa bayin Allah na gari innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudiyu ajra man ahsana amala duk wanda ya aiki mai kyau ba za mu abin nan din sa wailu yawma idhil lil mukaththibin na'am
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Allah subhanahu wata'ala zai gaya wa za a gaya wa kafiran nan wanda suke karyata ranar ashin alkiyama a nan duniya din ku lota mata wakali na inda ku mujrimun ku ci ku sha ku yi duk tsiyarku a duniyan nan duk abin da waga dama ku yi inna kun mujrimuna ba dai ku mutanen banza bane ta hanyar kun kafircewa Allah to zai kare jin dadin za mu haɗu da ku wailun yawma idin lil mukaddibina kowa yayi tsiyarsa akwai ranan kin dillanci cikin tsiyar da suke yi wa idza qila lahum urka'u la yarka'un in an ce su bi Allah ba sa bin Allah ku yi sallah ba sa sallah ku yi azumi ba ku azumi wai kaga mutum baya sallah a cikin watan azumi baya azumi kuma ya tafi yana sukan masu sallah masu azumi ku ji tsoron Allah wallahi ku yi wa kanku qiyamul layli ku tuba zuwa ga Allah kafin daga duniya Allah ya fara tura muku azaba wai da qila humur ka'u la yarka'un wailun yawma idhil lil mukaththibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna wai wani zance ne yafi qur'ani da zasu yi imani da shi su watsar da qur'ani wanne ne shi wa man asdaqu minallahi haditha babu zancen da yafi qur'ani ka kama qur'ani kai imani da qur'ani zaka samu tsira zaka samu nitsuwa damuwar ka zai tafi zaka samu kwanciyar hankali Allah ubangiji ya mana tawfiki Allah ubangiji ya amsa mana nan ne ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara na abin da muke tsammani shi za mu yi Allah mun gode maka da ka ba mu dama muka gama wannan izu biyu ɗin cikin lafiya cikin nutsuwa duk abubuwan da muka faɗa na dadai Allah Ubangiji ka amsa mana ka ba mu ladansa kuma ka ba mu ikon aiki da shi kurakure da muka yi wanda ba mu gano su ba Allah subhanahu wa ta'ala ka yafe mana idan kuma akwai wanda ya ga wani abu na kuskure ko da ba yanzu ba ko da kasar ɗin ya ji to ƙofar mabuɗe ne ga namban waya ga masallacinmu ga inda muke a zo a same mu a ce a waje kaza akwai kuskure kaza insha Allah tabaraka ta'ala za mu yi muraja'a mu duba wannan kuskure ɗin in hakan ne kuskuren ne za mu karɓa kuma za mu sake sanarwa a wasu karatuka cewa a guri kaza mun fassara abu kan kuskure Allah ubangiji ya yafe mana kuma mun canja fassara ɗin in har an gani kofa a buɗe take da ku da kuke gabanmu nan da duniya da take kallon abin da muka karantar a nan gurin dama majalisi ne na malamanmu muna wakiltar malamanmu ne Allah Ubangiji ya amsa mana mu har yanzu almajire muke ba malamai ba Ubangiji ya amsa mana waɗannan ayyuka ɗin ba a rufe tafsiri ba amma mun gama karatu kam target ɗinmu mun gama da ina tunanin ko za mu koma mu ɗauko suratul mujadala mu fara tunda muna da sauran kwana biyu ko kwana uku tunda wata shekara in Allah ya daga mujadala zamu dauka kar sami Allahu qawla lati shi ma mu hada yuzu biyu sai ga akan kanin lokaci an yi karatun da yawa to insha Allah dai zamu dakata anan ma karasa tattauna da ku gobe dai akwai karatu jibi ma akwai ta karatu ba mamaki gata ma akwai karatu daga wannan masallaci na al-afat muke cewa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh